أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم الناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأسرة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواش قطب الأقداب فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مصدق جعلنا الله من آل السداد والحمة والتوفيق والرشد والهداية والعفاف بجاه رسول الله أهمة الشيء ادري لنا بهذا المعبر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب المبارك حتى ترد إلينا في وقت إتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان 28 a cikin jawahirul ma'ani jiwo mu na biyu wanda insha Allahu muna magana ne akan sada zumuncin shehu tijjani da ‘yan uwa wanda suke na jiki wa jini ɗaya da ‘yan uwa kuma na addini wanda shi ya bambance mana tsakanin ‘yan uwa na Allah ake kiransu da ‘yan uwa na Allah wanda ake kiransu da ahawatu da ‘yan uwa na jiki na nasuwa wanda ake kiransu da ikhwanu. To wannan ‘yan uwa na Allah yanzu shautu da ne ke ƙarfafa zamantakewarsu da su ya fi ‘yan uwa na dini na nasba kenan wajen jan mutum zuwa ga Allah. Mun kai sanya tufan shautu jani a radiyallahu ta'ala anhu. da kubutarsa ga barin duk abubuwan da ake kira da'awa. To a kan yau za mu tashi daga nan gurin wajen nuna kai ko rashin nuna kai. Waƙan na jiha walhamdulillahi zalika. Shau Tijjani na jiha. Ma'ana ya tsira ya kubuta ga barin nuna kai. Walhamdulillahi ala zalika baya nuna kansa akan wani abu. wasara biya sahabin ma hunalika ya tafiyar da abokanansa abin da ke nan na rashin nuna kai la ya shibbu na da'awa shau tijani ba son da'awa kai ka nuna kanka kai wani abu ne shau tijani ba ya so la ya shibbu na da'awa wala man yashtajilu biha balle mutumin da zai dinga nuna cewa shine kaza kaza kaza kaza bai yadda ba lima ya alamuna min halihi duk wanda ya san halin shojan ya san haka wa yasma'una min maqalihi idan kuma yana jin maganar shautijani to ba zai dinga nuna kansa akan cewa shi wani bane wa yarawna min firarihi minha kowa wanda ya zauna da shautijani ya san shautijani ya kuta ya nisanci irin wannan kira wato ya nuna irin wannan matsayin ya nisanta wamin ma fi da wanda yake cikin irin wannan ɗabi'ar soja ne yana nisanta ga barinsa baya kula shi li'annar da'awa domin shi da'awa ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza a shaddu bala'an min albalwa ya fi musifa bala'i ji shautu a shaddu bala'an min albalwa eh nuna ni ne kaza ni ne kaza kaza muna da matsayi kaza ko na taka kaza ko kaza ce to ashaddu bala min albalwa dan aksari ba kowa ne ke nuna waya kai bare ba kowa bane wa kasiran ma narahu da yawa muna ganin shau tijani yasta'iz billahi minha yana neman tsarin Allah ga barin yin haka ya kula da cewa ina uqubata duk masu yin da'awa uqubarsu almautu ala su'il khatamati ba sa cikawa da imani ba sa cikawa da imani ya ce wadda ya billahi ta'ala muna neman tsarin Allah ko duk bala'i kullu hayrin laysa bi hayri in kana wara'ahu nara dukkan alhairi ba alhairi bane in karshen sa wuta mutum zai shiga wa kullu sharrin laysa bi sharri in kana wara'ahu aljannata dukkan dukkan sharri kuma ba sharri bane in karshen sa aljanna mutum zai shiga to idan ka bi abun sai ka ga matakan yadda Allah ya jefa mutum akai ko aka yi masa gamdakatar ya kai kan ga abin da ake nufi to shine manufa kawai shaujani yazjaru sani yana bi hadal kalam yana yin zajari masu jin wannan magana ya in kana jin magana to karka yi da'awa karka yi da'awa kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne yawa kaza kaza wannan yayi وإنه لحقيق لمن ادعى بما ليس فيه wannan ya tabbata duk wanda yake da'awan abin da ba yi shi an yi jazi bi su al-hatimati to sakamakon sa su al-hatimati ya mutu ba imani Allah ya kiyaye nas'alullah salamata wal afiyati muna neman Allah kubuta da lafiya min hadhihi baliyati al-azima daga wannan musifa mai girma wanda kusan yanzu shine ya barbe kasa ko ‘yan ɗariku aksari, ‘yan ɗariku aksari, akwai gyara inda za a bi jawahirul ma'ani, inda za a bi magana shauciya ne, to za a yi gyara da yawa. Ne za a yi gyara, in kuma ba a ɗauki na shauciya nan ba, to kuma za a ji jiki. Domin abin da shauciya ne yake cewa, billahi lazi la ilaha illa huwa, haka ya rantse yana gaba a cikin jawahirul ma'ani. yace billahi allazi la ilaha illa huwa kullu ma qultuhu lakum sami'tu min rasulillahi yace wallahi duk maganar da kuka ji na faɗa muku wallahi na ji shi daga manzo Allah in ji shorjani yace billahi allazi la ilaha illa huwa kullu ma qultuhu lakum sami'tu min rasulillahi duk abin da kuka ji na faɗa muku nan na ji shi daga manzon Allah amma wala ya amanu makarullahi illa alqaumil khasirun kar mutun ya ji manzon Allah ya mun ramana akan kaza manzon Allah ya mun ramana akan kaza manzon Allah ya mun ramana akan kaza ko ya ce mun za a yi kaza ya ce za a yi kaza ya ce za a yi kaza ka ji haka ka kauce ka ɗauki naka manufan ka ci gaba da yin abin da ka ga dama don san ranka ya ce to farkon bala'in da zai fara samuwa a kanka za ka ta ne ya ce farkon bala'in da ka fara haduwa da shi ya ce za ka ta ne ya ce kuma kana ta ne ka rusa duk wannan aikin kuma ba za ka mutu da imani ba ya ce amma duk abin da kuka ji na faɗan nan ya ce billahi lazi na ji shi daga annabi muhammadu to kaga in mutum yana neman zaman lafiya ya tsaya kan na shehu ya kiyaye ya haƙura ya natsu ya kiyaye kawai Allah kiyaye wai ibul humul shau ne yana son ɓuya wala hibbul zuhur baya son bayyana a dinga sanin waye shi ya fi son ya ɓuya wala man ya ta'adahu kama ya ci ba da zuhuri da abin da ya kai irin wannan wanda zai zuwa babu zuhudinsa insha Allah ta'ala nan gaba ke wai hibbu ala baitin nabi yana son alayen gidan manzo Allah muhabbatan azimatan soyayya mai girma wai waduhum almuwaddatan yana son su soyayya aljasima na jiki wai hatamu bi umuriyin kuma ya damu da lamarin su la ya zalu harisan bai gushe ba yana kwaɗayantarwa ila isa alhairi ilayhim ku yi musu alheri ku yi musu alheri ku yi musu alheri babu wanda suka kai mu sanin jikokin annabi Muhammad babu babu duk wani abin da mutum zai faɗa wallahi babu ba a kai mu sanin jikokin annabi ba domin kafin kowa ya yi wani runtuma ya zo ya ce yana shi'a zai nuna mana jikokin annabi Muhammadu iyaye mu sun kitin to yaushe ne aka fara muzaharan ma shekara arba'in ne ba kaɗan bai cika ma shekara arba'in ba balle a yanzu a nuna mana wannan wai yanzu ne aka san jikokin annabi kakanin kakaninmu ma sun dasa mu akan haka ne akan son sharifai jikokin annabi muhammadu kuma hakan aka tafi ko ana kwaɗayantarwa duk wanda aka ce ga sharifi ne iyayenmu sun san su kakaninmu sun san su saboda aka ko kakaninmu a kona iyayenmu ma sun kai shekara ɗari da wani abu a duniya uban da ya haifi iyayen ba kakanin ba ma to sun san su to ya dan shekara arba'in zai zo ce zai nuna mana har a ce wai mu ne kuma muka faɗi ai bai yi ba bai yi ba ba mu fasa wancan ɗin ba mu fasa wanda yake zuwa ba kuma duk sharifan da suke tare da mu mu ne muke karfafa su akan abin da ake kai ba na yanzu ne suka zo suke nuna mana sun sani ba wannan na yin raddi ne ga shi'an da suke cewa ba mu san jikokin annabi ba wannan ba gaskiya ba ne ko kaɗan ni ba nesa ba a 1971 na tafi makarantar zaria a 1971 ɗin nan malaminmu na karatun ilimi malam ma'azu nan gidan malam na iya ne bayan gidan malam na iya sunan gurin lungun sharifai 'ya'yansu idan za mu je makaranta kai littattafai makaranta ‘ya'yansu ‘ya'yan sharifan billahi lazi la ila illa in sun fito suna tafi akan hanya malamin mu baya wuce su saboda girmamawa wallahi ‘ya'yansu kuma 1971 na tafi makaranta ka ko ka girme ni baka haife ni ba yawa ko ka girme ni baka haife ni ba balle kuma duk sau'o'inmu ne wanda suke ganin cewa yanzu din suke cikin wannan tafiya daga kanninmu ne sai kannin kanninmu sai wanda suke sau'o'inmu to ka kuwa ashe ba za a ce mun jahilci sanin jikokin annabi muhammadu ba ba zai wuce ba mu za mu wuce amma shi ba zai wuce ba ya dinga bin yaron kenan a hankali sai in sun rabu hanya tukunna shi ya tafi amma wallahi ba zai wuce ba yara ƙanana billahi azimi saboda jinin annabi Muhammadu. To, yanzu ne za nuna mana? A ba dama mai da ba. Ai, za a yi keke da keke sai zuwa nuna mana mu gani. Yawwa. La ya zalo harisan ila isa lil hairi ilayhim. Bai gushe bai na kwaɗantarwa wajen sadar da alhairi zuwa gare su. Wa zarrau ila Allah. Yana kaskantar da kai zuwa ga Allah. Fi ma yasliya hum. Cikin abin da zai gyara ɗabi'a su. Wa yukarrimuhum yana girmama su gayatal ikirami isa matuƙa wajen girma wai barru bihim ashaddul burur yana bin su gashi shi sharifin ne jinin annabi muhammadu amma kuma ga yadda yake musu kuma a kasancewar su sharifi ne jinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne wani abin mamakin mamaki a hakan yanda yake yi shi fa sai da ya tambayi manzo Allah kai kakana da gaske ne ni jikanka ne? Shehu Tijani ya ce, kai jikana ne ka fito daga wajen Hassan. Ga shi ya gani a rubuce, amma sai da ya gamu da manzon Allah kuru-kuru ya tambaye shi. Sai yanzu yawancin wasu sharifan ma na zato ne. Eh zato ne. Wasu ma a mafarki aka ba su shariftaga. Haka ne. Yawa, Shehu Tijani ya rasulallahi ni ɗanka ne duk wanda ya fito da sunan sharifi muna tare da shi mun ɗauke shi kawai ko mun sani ko ba mu sani ba haka muke tafiya da shi kuma wannan aikin iyayenmu ne ba aikinmu ba ne in aikinmu ne keke da keke da tafi sama aikin iyayenmu ne aka dasa mana kuma dasa mana ya zama mana alhairi ba mu yi inkarin mun ƙi su ba balle a ci mun ƙi su saboda haka kuma ba za a zuwa ce mana ba mu san su balle a ce ba ma san su Allah ke yi wai tawaba lahum yana kaskantar da kai a shaddu tawadu mafi tsanani wajen tawadu wai ta'addahu ma'ahum yana yin ladabi tare da su a hasanul adabi mafi isa matuƙa na ladabi wayan sahahum yana musu nasiha yana musu nasiha wayaz kurhum yana tunatar da su abubuwa wayar shiduhum yana shirar da su ilar ta haluki da alaƙin nabi ku yi ɗabi'a irin ta manzo Allah eh ku yi ɗabi'a irin ta manzo Allah ba dole bane duk sharifi ya zama malami ba dole bane saboda tsarin Allah ne eh jini na saba an bashi amma wannan nema ake yi shi ilimi nema ne eh ba wani wanda ake raba gado a ce an bashi rabon gadon ilimi sai yayi sai yayi in bai yi ba babu ko dan shehu waye baya yiwa yawa baya yiwa sai kai ka samu in baka yi ba a baka rabon gida da tsumma eh in da kudi a baka amma ban da ilimi shi sai an yi sunnan Allah ne a kansa ake eh kuma shi ba a yin sa da wayo kai shatale-tale ka kama ba kudi bane ba aron mota bane wannan ka karba kai wanka ka je za a ce motar ka ne a ilimi ba haka bane kana magana ɗaya biyu uku in kana da ilimi an sani wallahi in baka da shi malaman sai dai sa maka ido kawai wallahi sai dai su kyale ka in kuma ka matsa ce kai ka matsa ce ka shiga cikin malamai kai malami ne za a yi ma za a kai level din za a yi haka mutum eh kai malami ne saboda bugawa da zai dinga yi ka san ko daukan karatun agoguturu kai ai an gane kana da hadda ka gane amma baka san karatun ba in ka je za ka iya kiyayewa dan akwai masu basira in aka yi musu magana za su haddace to amma karatun ba san shi ba in suka zo in karatun da kuskure malamai suna ganewa in kana magana za a ji maganan ka na malamai amma in kana bubbugawa a ciki an gane hadda kai wallahi sun gane sai dai in kai baka yi karatun ba kawai to kaga kenan ashe shi duk ta inda zaka shigo mar ba amar ko wannan e baya yiwa dan ka yi rawani ka shafa ka dauki kaifiri ka sa irin mayabin galan hajiya kaifiri ka sa wai an ba mutum title ne ya yi firi ne duk ba shi ne ba karatun shi ne shi ne asali shi ne manufa shi ne abin da shi wajen ke nufi ka zo ka gane sidira ɗaya ka fahimci me ake nufi ya ishe ka ya ishe ka ai gobe ma za ka tsara eh ai haka ne wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan min al-ilmi wa fi buhur al-fawaid wa kun mustafidan ka zamo mai neman fa'ida kulli yau ziyaratar kowane rana ka tsara abu ɗaya a kan ilimin minal ilimi wasu ba ka yi ninkaya fi buhurin fawa'idi kogin ilimi ake nufi saboda in ka fito ka tsaya iya na kan dai ba ya sa ce kai jahili ne abin ba kuma ba ya sa ce baka san abin ba ka karanta amma wanda aka zo aka zo aka yi maka wala wala aka buge ka ka rike ka dan tsaya kai dan jarumta aka sake ma duka na biyu ka dan yi jarumta aka yi ma duka na uku aka tattaba waɗansu guri ya ga sake baka sani yau kenan baka sani ba wannan shine gaskiya shau tijani yarshidun ila takhalluqi bi akhlaqin nabi yana shiryar da su zuwa da ɗabi'a ɗabi'a manzo Allah wal amalu bi sunnati su yi aiki kuma da sunna annabi Muhammadu wa yaqulu yana cewa ashurafa'u sharifai aulan nas bi irsin min rasulillahi su ne aula a cikin mutane su gaji manzon Allah aulan nas bi irsin min rasulillahi wa yahabbu nas shojan yana kwadantar da mutane ala muhabbatihim su so su su so sharifai wa tawqirihim su girmama su wa tawazu lahum su kaskantar da kai wa adabu ma'ahum su yi ladabi gare su ba irin na yanzu wanda suke zuwa suke wa mutane karan tsaye ba mu masu tallan annabi ne idan mun yi tallan kakanka to kai kuma bai kamata ka zo ka azabtar da mu ba dan ba haka annabi yake ba ka zo ka ce kana son a kawo maka dan tinkiya in ba ka da shi a ce ka kawo kaji in ba ka da shi a ce ka ci bashi annabi ba yi babu wannan a cikin tafiyan annabi Muhammadu babu shi shi yana kira ne zuwa ga rahama ba yana kore mutane ba akwai wanda ma in aka yi baka in baka yi masa bai ce zai tsine maka dole ka je sai ka ci bashi ta ina aka samu wannan ta ina kuma duk yawancin wayanda suke tafi a hakan a zato ne akwai wanda annabi ne yake masa kai ɗana ne shi yasa wani lokaci wannan yana da kyau mu a mun fi shiga sharifan ribibi ne muna da shiga ba babu ba mun san akwai su amma rashin adalcin shaudai wani ya gan shi da shi sharifi ne sai ce annabi ne ya ce ba shi carbinsa sai ce ai kuna rabuwa mu game da annabi ne ya ce kan baka to ce zai ne marmana ka gani ya kamata shi yasa shi Ibrahim a cikin wasiƙa sai yake cewa ya shurafa abna'i shurafa ƴaƴana sharifai ƴaƴana ya abna'i shurafa ƴaƴana ku yi sana'a ku yi alhirfatu wal harsi yace ku yi noma ku yi sana'a saboda kar darajan gidanku ya zube to ka ga mutum kana ganin shi kana kokarin gudu kana tsoron yana zuwa zai yi fakin zai ce maka biya kudin mashin sai ya tafi barka ko me za ka yi ba abin da za wani kuma ya ɗauko mota daga wani guri ya zo ya yi fakin ya zo da motan sai ya ce ka biya kudin motan kai a yaya ya same ka wannan taklifin ta yaya wannan shine sunan annabi na fa sha wahala akan sunan annabi akan cin nama gidan hajji rabi rabi ne yi kayan ta ba wanda bai san ta ba addar rabi sile goma sha biyar ne yake cin abincin gidanta sai ka isa sai ka isa a samari kana da jari ne zaka iya cin wannan abincin sile goma sha biyar ne amma aka zo kana ba da sule goma sha biyar ana yi maka hisabi ne babu adadi naman kazan iba ake a zuba ba wai a lissafa ba sule goma sha biyar ba na siyo na zo na ajiye yan taya muna jin kan mu a samari kawai sai wani ya zo na ce bismillah sai ce a shi suna annabi zai ci kawai sai cinye mun nama sai da na fi shekara goma sha ina bincike a kan cin abincin annabi na gane son zuciya ne ƙarya ne ashe to malam nama fa ya ɗauke ya cinye ni ya banne da ba dole yi bincike ba wannan shine ɗabi'a annabi wallahi tallahi sai da na shekaru ina bincike a kan cin abincin annabi saboda wannan abin saboda na ji zafi fiye da inda ake zato to in haka shi ne ɗabi'an annabi muhammadu kuwa an yi ɗabi'a tana da kyau to yi abin da yake faruwa kenan ba maimakon ka jawo mutane cikin rama sai ka kore su yayi abin da yake faruwa kenan mutum ya zo yana ganin kayan da yake jikin da ya ce in kana kaunan annabi ka bani kayan nan sai ka je ka cire ka bashi wannan ɗabi'a ce ta annabi Muhammadu ba ɗabi'a ba ce dukka shi yasa shojani yake faɗa ka auri ya sharifiya ma shojani yana faɗa saboda ba za ka iya ba ta haƙƙinta ba yana faɗa saboda kar ka zo ba za ka iya ba da haƙƙin ba wani abu ya shafi wannan daraja ta yi wannan shine yasa da yawa aka shiga rinto da yawa aka zamo sharifai din saboda zai fi sauki in aka zo za a azabtar da kai kawai zai ce ni sharifi ne har ka zo ka ji ba ka jin mun mutum ya zo ya gabatar da sunan shariftakan sai ka ji wani abu a cikin zuciyarka kana ganin 419 ne saboda an baka abu kuma in aka zo ana magana ran mutum ya ta ɓaci to in ya ɓaci ka san uban mutum shi waye ba haka wani abin saboda haka kowa akwai waɗanda suke ɓoye gidan yanzu shi Ibrahim saboda tsaban ɓoye gidan shi sharifi ne yadda ya ɓoye gidan gabaki ɗaya zama hadimin sharifan ranar sid ne magana na rantsi da zacin Allah yana daga cikin abin da halifa halifa inuwa mahaifin wallahi tallahi yana daga cikin abin da ya ƙara sona a rayuwana saboda ranar na fito da ga yadda shehu ibrahim yake jinin annabi muhammadin ranar kallon da yana wajen muhadara sai da halifa ya kuka billahi lazi la ilaha illa huwa malam umar ko mai makaranta ina dawowa nan gida ya ji ne yace dan Allah da annabi shi tunda yake bai taba jin wannan ba sai na dauki littafin sai na nuna mishi saboda yan dariƙa mu da yawa ma ba sun shi sharibi bane kuma danne gidan yayi oyewa yayi to irin wannan zuriya ba suna da yawa ba kuma nawa ne suka san sharifan ne ranan da ya aurar da ummu ummu ummul khairi mahaifiyar sayyidi umar da shehu sayyidi muhammadul habib jikan shehu tijani a ranan ne shehu ibrahim ya faɗa ranan aurenka ya ce mu asalin mu sharifai ne amma mun danne ɓangaren ne saboda sun fito ne a siffin mulki a ranar auren na sai umar na ce gashi na rubuce ranar ɗaurin auren ma gashi a rubuce sannan ya sake kawowa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an tawaladi haƙan an tawaladi haƙan sai da ya faɗa su uku yana nan a rubuce na shi amma bai bayyana ba da yawa kuma mutane yan ɗariƙa ne da yawa shehanan ɗariƙa ne har suka mutu wasu shehu ibrahim sharifi ba ne ba za ka shiga wahala ba sai ka ga wani kana ganin ba sharifi ba ne ka zo ka yi gaggan lamar mari kuma jinin annabi ne kuma ya fi kama tsarki na gaske ne kai watakila sharantakan najeriya ne an baka maganin wuta ne ka sha ka san sharantakan da yawa Sharif Ahmadu Anwar shehin babanku. Ai abin da ya ai gobara aka yi a kaula. Da aka yi gobara a kaula, ai yawancin mutanen Mauritania sharifai ne ai. Amma ba, da yawan dukan su sharifai ne, an sharif. Sharifai ne. Ga wuta gobara, Sharif Ahmadu Anwar ya shiga ya tsawa wa wutan ta mutu. Shi ne suka tambaye shi Ibrahim yaya haka? ke sharifi ne ce tun ba sharifai ba ne amma mu tsoron wuta muke ya ce a su suna da itikadi ne mutanen Najeriya in dai wuta za ta ci ka kai ba sharifi ba ne mu ne muke da wannan itikadin wutan ba ta ci mu amma su ga su sharifai ne amma suka taɓa wutan yana yana yana su yana yana yana kona su kuma sharifan ne alawiyawa ne askarin su shi kenan sai ka ce ba sharifai ba ne amma mu saboda ɗabi'a mu saboda haka za ka samu makera ma sun zama sharifai a hausa to wuta baya cin su to don ka wuta ba cin su kai tsammani kuma sun sha magani ne ka ga magani kuma bai sa ka zama sharifi ba da to in kuma ka zo ya ce to a ka wutar na kadafa saboda haka kadafa asalin gidan ku ɗan kira ne kira ake yi mafi a yau akwai irin wannan gaba ki daya to an shigar ana ta bawa mutane wahala ba wanda ke fito da sufan shi sharifi ne aksari in ba gidan dariƙa ba kuma saboda ganin girman su ne ya sa hakan to ba mun ce babu ba ina tabbatarwa akwai kuma muna tare da su muna bin wanda ya amma duk wanda ya zo zai ba mu wahala ya mu gane ba ɗabi'an annabi ba ne ba ɗabi'an annabi ba ne saboda haka ka dawo ɗabi'a shi sa shi da ne yake cewa ashurafa'u aulan nasi bi irsin min rasulillahi su ne ya kamata su gaji annabi cikin tausasawa al'umma wai haddu nasu ala muhabbati wa tawqirihim wa tawadu'u lahum wal adam ma'ahum wa yubayyinu azim mujaddihim yana bayyana daukakar su wa rafa'i qadarihim da matsayin su wayara anna tawani fi umurin jinkiri cikin lamarinsu wa mahabbatin na kasan fil imani da shauci tare kai jinkiri cikin lamarinsu da soyayyarsu na kasan fil imani a nan garin شو عمد الأنوار kun san dalilin gina masallacin musta'ali? eh wannan masallacin kai ka sani? to alhamdulillah shaidi ahmad al-anwar ne ya zo ya salla a gindin bishiya a nan filin dalilin da halifa ya ɗauki wannan blok na masallacin juma'a da za a yi aiki guda dubu goma ya mai da shi gurin kenan saboda sallansa to Ahmad al-Anwar shine shehun Abu Huraira Abu Huraira shine shehin sai su ba shura Abu Huraira ba Abu Huraira Ahmad al-Anwar to Sharif Zangina Sharif Zangina shine ainihin kaman shehin garin nan tintin amma shi ɗan ɗariƙa ne ba faiziyi ba shi ne wanda ya bar nan garin ya koma shi kuma asalinsa mutumin andalus ne balarabe ne zulgina ne ake kiran shi zangina da hausa dukkan dukkan yan ɗariƙun yan goro da yan keke wajen sana'a kudai to shine shine shine shine To, sharu abba shi ne dogo nan layin balarabe, garba abdulkadir, baban su gani, baban su abdulhane, to shi ne na yi project a kansa a lokacin zuriyar su ɗaya ne. Su ɗaya ne, da shi na yi abubuwa da shi sosai. da shi na san abubuwa da yawa a cikin gidan shi ne farkon wanda ya kawo ɗibbul fa'ihi nan ɗibbul fa'ihi na salatul fati na ɗan nazifi sharu zangina ne ya kawo shi nan Najeriya. lokacin da kasan shi ganin wata ba musulma ba ne ta zo tana fitsari a hanya ya ga al'auranta ya ce a duniya ta lalace ta kai haka Allah ya tafiyar da idan daga ranar ya daina gani kabarinsa yana yana wannan game su lakwaja a yanzu idan idan mai sunan kaza idan ta je ta yi wanka a kan kabarinsa to wallahi ba ta dahuwa sharu zangina kaza in ta yi wanka akan kabarinsa na ƙasar nan haka Allah ba ta dahu ba sai dai ta yi mushi shi sharu zangina malam su mutane ba sa sanin tarihi kuma dole sai shi tarihi ba karatu ba ne amma dole sai ka yi kafin ka haɗa ilimin ka har haɗo to shi kuma an yi nasara mu ba mu mutu da wuri ba kuma an yi mu da wuri da shi yasa muka gamu da manyan muka san wasu abubuwa baki da baki saboda shehi ne yake turo ni wajensa shehi ne yake aika na wajen shi sharu abba to akwai dan uwansu sharu abba saboda ganin abin da ahmadul anwar yake yi na karbuwa yake yi na karbuwa sai ya ce musu dan sai zo sami sharu ahmadul anwar sai ya ce sharu Ahmad al-Anwar ka zo mu shiga wuta gobe yace mu shiga wuta kuma yace eh in ka isa ka zo mu shiga wuta yace wanda ake neman tsari da ita za mu zo mu shige ta sai ce ai an ce kai sharifi ne sai ce Allahu akbar yace kar ka ga abin da yake faruwa mutane suna zuwa mu saboda babansu shine kamar matsayin Shehu Ibrahim da ana gira ne na sharif ta kan yaja ya ce karka ga cewa wannan mutane da suke zuwa waje na da yawa in ji amir al'anwar wannan shai ne yake gani sai ya ce wallahi saboda shehu ibrahim ne ya sa mutane suke zuwa ba dan ni sharifi kan sharifi ba ba dan haka ba ne a saboda shehu ibrahim ne to ai hakan ne kuma sharifai nawa ne da ba su mallaka da shehu ibrahim ɗin ba ya me ya faru ya ce ai ana mun ne dan shehu ibrahim washe gari wannan din ya mutu washe gari ya mutu karfin karfin shariftakan da wulayen da yake da shi ya fi karfin shi wancan da ya zo da zallan zunzurutun shariftakan haka abubuwan suke gudana wannan anan garin haka yi to ashe kaga kowane abu ya zauna akan kujeransa kawai yawa ka taba abin da ga wannan sharifi ne kuma ga shi abidi ne ga wannan kuma ba sharifi ba ne abidi ne kai kuma ba ba abidi ba ne sharifi ne kai kuma a sharifi ne amma mai cin mutuncin mutane ko mai gallaza mutane ai kujeranka daban ne da su bai rige ba ne balle kuma wanda suke tallan annabin kai baka yi tallan annabin ba kai kokari kake baka danna annabin domin duk abin da za ka yi ɗabi'ar ba ta da kyau Shehu Ibrahim ya kawo cikin tafsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam. Wannan na magana ne saboda na san ana jina. Kuma duk abin da na faɗa in ba gaskiya bane a dawo min da a ce ban faɗi gaskiya ba a waje kaza. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ce ga wannan sharifi ne amma yana tafiya yana maye akan hanya. Ya yi marisa. sai ga wannan kuma ba sharifi ba ne amma abidi sai sharifin sai ya ga an girmama wannan shi kuma ba ubansa ba sharifi ba ne shi kuma ga sharifi ne ba girmama shi ba shi ne ya tsayar da shehin a kan hanya ya ce uzillu watu jallu ni ana kaskantar da ni in ji sharifin kai kuma ana ɗaukaka ka ya ce ya kafirun bin kafiratin kafiri ɗan kafira ma'ana yake zagi shi shehin babanka kafiri mahaifiyarka kafira ba ku da wani asali kawai tujallu wa uzallu kai ana girmama ka ni ana ƙasƙantar da ni gashi kuma iyayenka kafirai inna yaushe suka shiga musuluncin ma'ana irin haka ni kuma ga nan jikan sayyidina rasulullahi ne na fito ta bangaren sayyidina ali bin abi talib ne sai muridai suka yi kansu za su dake shi sai ya ce haku kyale shi sai da ya gama ya ce yadda ka faɗa gaskiya ne ubana kafiri ne dan kafira gaskiya ne babanka kuwa maɗaukaki ne ɗan maɗaukaka kuma jika manzo Allah ya ce gaskiya ne yana cikin tafsiratul anani sai ce abin da ya sa ka ji haushi ka ga ni ga abin da ake mun ana bi na ana gani na da girma na ya ɗauki siffan babanka ne kai kuma abin da ya sa ka ga ka yi watsi da kai ka ɗauki siffan babana ne sai ce mutumin ba shi guri kai ka ɗauki ɗabi'a ce ta kafircin kake yin wannan ni kuma na ɗauki ɗabi'a ne ta ta karamci na mahaifinka shi nake bi don zatin Allah a yanzu don Allah ɗan ɗariƙa nawa ne mutum zai zo ce maka sharifi ne don Allah baka sake kallon shi ba musamman mu dai a Jos da kuma garurukan da aka je aka ba su wahala dan zatin Allah da haka ne ba haka ba ne amma yanzu kowane in ya zo kawai sai kaman kallon ne ya faɗo maka to bai yi ba bai ba saboda kaga maimakon ɗaukaka darajar annabi Muhammadu an da rusa annabi sai dai ba zai rusu ba saboda ba a tafi da abin yadda ya kamata ba to wayannan abubuwan da ke faruwa kenan shi yasa shaujani ke cewa su ne aulan nas bi irsimi rasulillahi fi umurin wa muhabbati na kasafil imani idan ka zamo ka sami wayanda zaka ga waɗansu sharifan tawadu'un su kawai ya isa ya saka kai kanka ka yarda da su ɗari bisa ɗari kuma na ganin ai ɗari a irin wannan din ta fi ba da ma'ana eh ta ƙarfafa ta fi ba da ma'ana eh wa ma batin na kasbin wala yahibu man yunawi'ihim aw yubarihim baya son wanda zai ki su ko ya fito da fito na fito da su aw ya khalla bil adl ma'ahu ko kuma ya tsara ya kiyalla da bi tare da su wa yushaddidu nakir shaudan yana tsananta inkari alaman fa'ala zalika ma'ahum ga wanda yake musu irin abin da aka hana radiyallahu anhu Allah ya dawo shaujani wa ardahu ya yarda da shi umma ta ana da radahu ya jiyar da mu dadi da yardan sa amin wa min ajin muhabbati iyahu yanda shaujani yake son sharifai wa adabuhu da yadda yake musu ladabi ma'ahum tawazi'uhu li ali qadarihim yanda yake kaskantar da kai da irin matsayinsa tawadu yadda ke kaskantar da kai li ali kadari saboda yawan daukakan matsayinsu an la rukmanin sasharahu min ashabi aw yusahirahu baya barin manista sharahu min ashabi wanda suka nemi shawara daga cikin sabansa suka ce an yusahiruhum suka zo suka tambaye shi ne ina son auruwanci sharifiya ne sai ce karka yi karka yi ya shauja ne yana hana ku muhafata ta kasirin fi shay'in min al-huquqi saboda tsoron karka tauye musu wani abu na daga haƙƙi wannan shine manufa allati jibu alaihim lahum wanda ya wajaba alaihi lahum abin yana kansa amma bai iya musu ba to duk yana shauja ne yana hana haka au qu'ihi fi ba'd al-huquqi ko kuma abkuwansa cikin shashin waɗansu daga cikin haƙoƙi. War'aitu yauman, na fi shautu jani wata rana, shaddada alaba da asari ya tsananta wa waɗansu daga cikin sabon hina a radar ta zuwi sharifata. Lokacin da ta so ta auri sharifiya, ya so ya auri sharifiya. fama na ahu min zalika shirjan yace karkai wa qala law yace in fa'alta in kuwa kai fa ana bari'un minka fi dunya wal akhirati ba ni ba kai duniya da lahira to kowane shehi zai iya yin haka ba haka bane saboda wasu suna cewa ya kamata a auri sharifai din ba dan komi ba saboda su ne za su ba da haƙƙi akan wanda kuma bai sani ba shi kuma shehu jani abin da yake dubawa zai iya yiwuwa wanda ya ce wanda shehu jani ya hana shi kar ya auren in ya auren in ya auren zai halaka saboda ya san ba zai iya adalci ba kusan tawilin abin yadda ya kamata a bada abin kenan eh domin akwai a cikin waliyan wanda su ba da shawaran a yi auren akwai wanda kuma za su ce kar a yi wannan kuma bai tayar da maganar shehu tijjani ba amma dai ga abin da shehu tijjani ya ce in ka yi wa ana bari umnin ka fi duniya wal akhirat na uzu billahi mun muhalafati muna neman tsarin Allah daga barin saba masa fi gaibati wa hadarati ko gaba ko gaba ko gaba gaba da gaba ko bayan ganin sa wazalika wannan li'ajali an ya ka'a minhum saboda kar ya abku ma ya gabi ba hum wa yasu ahum kada ya muna na musu ya saba musu ka san yanzu mu kuwa ai mun gani an yi muna gani ana yi ƴaƴan manya ma auren su sai kayi da gaske kuma aksari wanda zai yi ya kai to sai ka zamo kai ne matar su ne mazaja kusan shi ne mafi yawan zaman lafiya in ba aka ba ranar ta kunna maka wuta da ita da uban duk zaka mance kai ta dura musu ashar musamman ɗabi'a mu kai ta dura sai an sai an rike ka ba to me ya kawo idan ka yi makance tun farko kaga gara irin ka kenan ko da ka je rana ɗaya ka kwafsa ka je abin da bai ka kai ka taba ba ka taba mun gani a nan garin wanda suka suka auri 'ya'yan manyan gida wanda wulayen su ya kai idan aka zo aka bata da 'ya'yan mazan ba sa kaiwa mun gani mun gani ba fa sharifai ba ma 'ya'yan ya to yaya abin yake najiran andaru suke kaiwa to wayannan shine nake ganin manufa eh, yana da yana da wahala kwarai a muhafatan takasirahum fi shay'in min al-huquqi allati tajibu alayhi lahum ko aw huququ fi ba'd al-huquqi ko kuma su fada cikin wani haƙoƙi eh wana koma bayani ko وذلك لأجل أن يقع منهم ما يقدمون ويسوءهم فيقدموا بذلك wannan zai sa sayyidatuna Fatima bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi fushi waya gazibu abuha kuma wannan zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi ka gani ko ma domin abin da ya sa sayyida Fatima ta yi fushi a gaba ba ha rasulullahi manzo Allah zai zai fushi لحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وطبراني وحاكم في المستدرك وبيعكي عن مسوار بن محرمة محرمة رضي الله عنه حيث عقب ابنته الحسن المسنى على ابنة أمه فاطمة بنت حسين رضي الله عنه فأتل له بحديث فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويس ويفسقني ما يفسقها كو hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga miswar binu maharamata yana cewa haɗaba ibnatuhu hasan hasan ya nemi yar hasan musanna ya yayi magana wa yar ibnatu annihi yar anninsa fatima bintu hasanin Husaini, ‘yar Fatimatu ɗin da Husaini Razela, ta tallalahu shi ne dalilin wannan hadisin, Fatimatu babatun minni, ya gadibu ni ma ya gadibu ha, wa ya fi ma ya fi ha. Wa bi anna inda hu ibnatu ha, domin a gurinsa akwai ‘yarsa, ‘yarta, wa zalika ya gadibu ha, wannan yana fusatar da wa ya gadibu jaddata kuma yana fusatar da kakanta, bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ‘yar manzo Allah ne. Fa wafaqa fa'il sayyidina wannan dalilin magana sai shehu tijjani kenan dama an ya faɗi magana sai ya kawo dalilin da ya tabbatar aure suna annabi ne an sani kuma Allah ya ba da dama a yi Allah ya ba da daman a yi aure kuma aure suna annabi ne sallallahu alaihi wasallama kowa ya san haka sai na Ali bin Abi Talibin ya nemi ‘yar Abu Jahal ya aure ta, sai na Rasulullahi gashi aure suna ce ta manzo Allah kuma Allah ya ba da fanki ma ɓaba lakum. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ina Aliyun, Aliyu ba, na ji kana neman ka yi aure, to ba zai yi ba. ko ka saki ‘yata faɗi mata, ko ka sake ta, ka auri ‘yar Abu Jahal, ko ka bar auren. Ba za a haɗa ‘yar Aduwullahi da ‘yar Nabiyullahi ba. Gashi shari'a ta bayar, manzala sallallahu Alaihi wasallam ce, a yi ko a ɗayan biyu, ko ya sake ta, ko kuma ya fasa wannan auren domin abin da zai bata wa fadiman rai yana bata min rai abin da ya bata min Allah rai ko kasan Allah ma ba zauna lafiya ba amsan kenan to kaga abin da yasa Shehu Tijjani yake cewa fa wafaqa fila sayyidina radiyallahu anhu fi man istasharahu shine Shehu Tijjani wanda ya masa shawara ya yi auri sharifiya daga cin sabansa ya hana shi wata laka masalaka fili ijilali ya tafi a matafiyarsa wajen girmamawa wata azimi da girmawa wa annal masahira lahum ya zamo sarki gare su kada ya rafi na shi a min almasawati yana ganin wani abu ne wanda yake akwai daidaituwa fa ya halla bil waqa sai a tsaye da shi da natsuwa wa kasiran ma yusa da yawa ana yin wasiya bi tawqirihim wa itiramihim a girmama su a basu matsayin su wal itiyadu fi ta'zim maqamihim a kewaye girmama makanin su bi adam da musaharati lahum kar a kar a aure su ne shine dalilin girmamawa shoma tijani Allah ya saka musu da alheri an so ya auri ƙashi Ibrahim sai ce a yi haƙuri zai musu hidima dai amma ba zai aure ba zai aura ba amma zai musu hidima kaga dan duniya ne zai ce an ba shi ishe ibrahim ya ji wanda da ya ƙara albarka a gidansa to bala'in da ke ciki kuma ba za a iya ɗauka don ba iya ɗauka ba maimakon a siyo alherin ba bala'i kuma ka sake saya ba a haka ne to sai a kiyaye ya raka ɗauki ya juju ma juju irinka eh in ma dambaruwa za ku yi da uban ya ci dama-dama. Eh da ka je ka ɗauko abin nan ka faɗi magana ɗaya Allah ba zai barka ba, annabi ba zai barka ba. Ta ina, kaga sauƙi ke na mutum ya bi. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu. Shi ne kuma gaskiya, ni kuma tuntuni ma ni ra'ayina kenan. Duk wani waliyin da ya yi nisa ban yarda aure yasa ba. Ban yarda ba. Mai kuɗin da ya yi nisa ban yarda ba. matsakaici kana tafiya ne a hanyar Allah na tafiya hanyar Allah na yadda aure yarka amma ka gama tafiya dan da kawai waya ka kalle ni kawai gaba ɗayan rushe a kan yarka gidan ya wurga ce ai bai yi ba bai yi ba ko kaɗan kuma daga abin ya taɓa su yana taɓa daga abin ya taɓa kuma musamman bayan sun yi kusan komawa ga Allah nan ‘ya'yan da suka haifa ƙanana, to abin yana jikinsu. Yana jikinsu, kana taɓa su sai uban ya ji kamar an taɓa zuciyarsa. Ana kawai sai ka gabin malam babu ta goma shi, ka shiga garar. Akwai wahala, da yawan an ba su ana haƙurƙurtar da su ne. Shi yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya ba da umar khairi wa shi abubakar cota da ta kunna maruta shi ibrahim tashi ya je garin da kansa ya same ta ce ke wannan ba almajiri na bane aboki na ne eh ba almajiri na bane aboki na ne eh ki a hankali da shi ya ja kunnanta tukunna amma ba haka ba sai a yi uwar wafi ta abin da ya dame ta haka suke majnunu laila majnunu barhama show abdurazaki mazari a karfin allahu duk wanda ya yi to sai dai ka ga sai ka yi tsammanin a dai karin tafiya irin namu sunan shi kawai ba adali ba domin duk abin take so zai mata wancan kuma ba za ta samu abin take so kai kuma shi kuma yana kallon tarjiri ne wa ihtirama yana kallon ta ne da uban yake aure uban yake kallo a wajenta sai ta sashe kwan a waje wallahi tallahi ta kulle kofa kuma ya ce sai da astagfirullah Allah karka jarabce mu ba za mu iya ba eh ba za mu iya ba eh ba za mu iya ba to irin wa'annan duk gaba ke da kai iya kallon ka sai kai tsammanin a wannan ai dan wuta kawai a fili mutumin da ya bar matarsa su biyu su uku yana tabbauta wa wance kawai kaza kaza kaza sai ta sakin baki waɗansu masu halaka sai ta sakin baki to duk wa'annan shine dalilin kiyaye abubuwan saboda ba za ka iya ba kuma kai ba hanyar ka bane to ka ja kai shi to shi yasa wasu in suka aure ne sai su hakura kawai eh su mutu tare eh shine kawai fi sauki kuma ƴaƴansu su zo suna taka uban kuma saboda wulayan wata iri ne shau malam a wannan shau malam da almajiri akwai akwai yarsa ɗaya wanda irin wannan sirrin ya biyo ta da kyar take auruwa in aka aure ta ba a kwanaki take sakuwa eh shau malam da almajiri kasan sirrin yana fita ne a jikin 'ya'yan ayi lokacin da kake karanta wani asararu mun aka yi nasara aka samu ciki to sirrin yana komawa jikin yaron ne to ita kuma dan ka kulle ta da ake za ta fita eh wallahi Allah eh shoma eh shoma lan almajri ba ban sani ba ko ta rasu ko tana da rai amma an zo ana sallama za ta ba ikin haji ta ce ita ma za ta je ba ta fara saye fom da koriya ta ce ita ma za ta je wannan shekara a wajen ana layin shiga jirgi sai ta taba makwabciyar ta ce kin gane ta ce ba ruwa na ba ruwa na ce a ke shiru ba ruwa ki da ta matsa ana zuwa sai aka kama aka ɗauki aka karbi fasfot ɗinta ya ga fasfot ɗinta ita ba ita ba ce ita mai mai neman tsoron a tseren ta gaba ita ba ce ita aka cire kuma ta je aikin hajjin ta dawo tana cikin gida aka ce za je hawan daushe sai ta ce ita ba za ta je mijin ya kama ta ya sa ta ɗaki ya kulle kofa ta tattafa abinda ya dawo ta dawo ya dawo daga zai bude kofa ya same tana sharan ɗaki ai to in ka samu malata ga sunan dai da yawa in ka bincika ne ga in ka bi abin a hankali za ka iya gane yadda abubuwan suke abin wani abin sai an yi hakuri kuma ana ganewa eh wani in ka bashi yarinyar za ka ci to ka yi hakuri fa da wanci eh dan ba irin mutane ne irin yadda ka sani ba eh ba jinnu bane in kuma kai shiru in ya dauka shi kenan bai dauka ba za ka iya aurenta eh to za ka yi hakuri ita ba za ka ci mana amana ba shikenan sai a barka eh duk akwai irin wa'annan duk gaba daya yana faruwa tsakanin 'ya'yan sharifai da 'ya'yan shehanai yana faruwa duka Allah ce na kira. Mahabata an yara insana nafsahu saboda ana tsoron kar mutum ya ga kansa a halar lizalika ya cancanta fayan ki haminum ya aure su kama na ka haminhu kama yadda shi ma aka aure shi fala yara lahum maziyatun baya ganin ƙarin da ke tsakani wa yasahifu bi rutbatin ana ya walakantar da martabar su ala aliya madaukaki wa hajil afatu qalbiya wannan kuma laifi ne na zuciya wa illatin hafiya kuma illa ce koyayya la yura'iha ba a kiyayewa a gani wa ataziru minha illa arbabul qulub ba a kiyaye ta sai masu hankali sune suke kawai shi budurwa yake gani yawa ya ga budurwa ne kawai yana son ta tayi daidai da shi kawai shi abin da yake kalla kenan abin ba haka bane wa min shiddati ta'zimi ta'zimatun yana daga cikin tsananin girmamawa li qadarihim ga matsayin su wa girati alaihim da kishi akan su annahu la yuhibbu man yuhalidahum ala hazzin la yuhibbu baya son man yuhalidahum ala hazzin wanda zai zauna tare da su dan neman duniya ko ya khadi'ahum kuma yayi musu yaudara fi shay'in cikin wani abu au ya kasma anum nasiyata ko kuma su yi wani abu mara kyau ya kasa gaya musu shehu jani baya so waya kabir zalika gayatu ta kabi shehu jani yana son kowane sharifi kowaye in ya zo ya yi maka abu mara kyau to ka fara ka gyara shi kar ka gyale shi eh to wannan kuma shi kuma isa ne eh isa ne eh wanda bai isa ba bai isa ba ba zai yi ba eh wani sai sai tsine maka haka da yawa waɗansu suna da zafi suna da zafi amma idan ka kai ka faɗa maɗin sai ku Shehu Mal Ibrahim Saddidu, Allah ya saka masa alkhairi. Da Sharif ah, wannan Yako ba ga ah, Sharif Abdul Mumini ko? Shine ko? Giringin shine ko? Zakiru, Zakiru eh, shine Sharif Abdul Mumini Ringin. Almajin Shehu Mal Tijjani ya zo nan garin sai salu na kan da ya ce don Allah shi yana tsoron ya zo yi mu'amala da mutum nan kare ƙara san masa da sauran ɓangwale ta kansa ya ƙa'iya sai ce a ba damuwa sai ya zo wannan ɗan zauren nan wanda aka rusa to shai ya sa an rarraba aurade dama in babba zai zo don gudun kar a shiga garari to garin ana tsare shi ne da waɗansu asu kowane gari akwai mafati na ismin garin da sunan garin za a karanta saboda in ya shigo ba zai tasarrufat nasa ba zai rusa mutanen garin ba in shi ne garin ya sani in kuma bai kai ya sani ba shikenan dan duk kurkuri sai abin da hali yayi to sai yasa aka karanta abubuwan aka zo to a nan gidan sai wani ya ce masa yana son shari abdulmumin ya bashi maganin karfi sai ce maganin karfi ya ce sai shafa gumin da ke jikinsu sai shafa a tukunya sai ce a bashi gasari an yi an yi gasarin ya fasa tukunyan nan bai fasu ba eh to shine suka yi maganganu irin na yanayin garin da abubuwan da ke faruwa ma'anan abin da nake son a sani su kansu sharifa in suka shigo in suka zo da ƙarfi suna in ba ka isa ka yi magana da su ba to kai ma kana shiga garari dan za su kalle ka su je baka cikin wani wadin gairi zare to amma idan tsoron allah ka ya kai yadda ya kai to za ka iya magana da su kuma kai musu nasiha su ɗauka za ka iya hana su wani abu su hannu to shaujani yana son duk wanda zai yi mar magana in ka zo da wani abin da bai da kyau to a yi maka faɗa kada kyale ka saboda in aka kyale sun ba a yi musu faɗan ba to kuma za su zarce daga abin da suke nufi su yi ko da abin mummuna ne kaga kuma bai yi ba kuma za a ga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito ta jikin jikansa kuma ya nuna abin ba bai ba da ma'ana ba wannan shine manufa waya kadu zalika gaiti ta gabi waya kru fa'ilu yana baya son mai yin haka ka zo da abu illa a kasa yin a kasa hana ka Allah ya kare mu Allah ya fashe mu to za mu ci gaba amma za mu tsaya a nan insha Allah sai in Allah ya kai mu gobe mu ga abin da Allah ya yi Allah ya ba mu ilimi albarka ya kara mana san manzo Allah ya shirya da mu shirya da zuriyar mu samu daga cikin bayan su salihai kuma duk abubuwan da muka kuskure Allah ya yafe mana abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan sa inna waliyin qaribun mujibun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wala adi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar midar alladhi salatan tamlau al-azala wal abada az-zamana wa makana madrubatin fi kulli adadin بعدد ما في الإمكان واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين من الأرض الفاتحة